أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haƙurin a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyu ga wata na sha'aban hijira shekara 1442 wanda ya dace da 26 ga watan uku shekara 2021 insha Allah za mu tashi muna cikin karatun sotar ambiya sotar ambiya mun tsaya aya ta 35 insha Allah kenan yau za mu tashi aya ta 36 cikin suratul anbiya kayan nan akwai tambaya guda biyu ce amma a matsayin matsala guda ce matsala ce ta ma'aiwa kuma ce ta uwaye shi ne matsala ce ta uwaye guda biyu da ɗan'uwa ta sami mutum cewa mata gare shi uwar ta ce sake ta a gehi daya ubangi ce ba saki kan jarabawa ce kuma uban ya ce kuma shi kuma kai ma uwa kaza shi kuma umarnin biyu kai ma uwa shi kaza yan uwa cewa abu ne sananne abinda mutane suke doka akan bisa gane ma'ana magana masala da ake magana tambaya da wani bawan wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam waye mafi haƙƙin mutane wannan kyautawa ko a ta mafi haƙƙin wajen kyautata sai ci umma uwarka ko babanka da yasu ko a na hudu ce babanka wanda kama da mafahimci mahalar da abin da ke cikin nasu shi na iya maganar kyautatawa mafi haƙƙin girman haƙƙin kyautatawa daban ne da maganar masa'uliya ko umarni idan umarni ya zo daga sama da ƙasa wani ake bi da sama wajen kyautatawa nan daban amma wajen ya ce ka yi ta ce ba a yi umarni ya zo na uba ne a gaba haƙuwata ka haƙi ta kanta ta ƙarƙashin umarnin ubanka haɗuwa kanta idan kenan ya ce a yi tashi ya ce ba a yi ta ƙiya ita ma ta saba ma Allah an ka biyu da kai ma ta saba ma Allah ko ni daure shi magana umarni daban magana kyautatawa da kai da uwanka da kuma ƙarƙashin ubanka shi ne babban masu kula gida gaba ɗaya shi ne shaf a gida oga kun gane ko? to wannan shi kisa sai ce a tun da uba shi maka zane kuma wannan shi kuma cewa baban gaji ka kama oga kaza suna annabi sallallahu alaihi ya magana cewa ina mata'atu fil ma'ruf duk ba zan ka duk inda ya zama to za a umarnin sa'a ma Allah baka da kowai ba um sa'a ma Allah cikin umarnin wani inda Allah ce kaza duk ba Allah ne don ba ce uba ne ya ce kaza kenan nan haƙƙi ne a kan kyautar ma'aikata ya ce kaka mata kodu shi ma nan ba mai da'a ba mai hujje ba hujje ya hana kama uwaka da'a ko kyautar ma'uwaka babanka ko za ku yi bala'i da shi ya kai kalaɓe ya kai wata ɓoye shi kenan ba ya kai ɓoye ba zama zama laya ba amma ba a cewa ba a yi ba bayewa ina tane cikin abokanmu da jimawa cikin abokanmu da irin wannan uwar da bangare ɗaya uban ya lura uwar ta tura shi cikin matar wani abu ne aikace aka yi ya tada burin zai suke ta uban da ya da kyau su sha wallahi ka suke ta hannun na suke uwaka allah ce man kasi ruwan suke uwaka to ba ya kira ba shi kira shuru shuru ita ta ce a saki wai ko shi a suke a suke wai shi ta dole haƙuri Allah rama jami'ar da yau karatu آية 36
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم ومن ذكر الرحمن هم كافرون الله سبحانه وتعالى ke hudi ga annabi sallallahu alaihi wasallam halin alaƙar shi da jama'ar shi na matsayin shi na manzo mahi girman haƙƙi a kansu mahi girman haƙƙin girmamawa a kan al'ummashi amma ga alaƙasa da shi wa'iza ra'akan da zina kafaru waɗannan kawai idan suka ganka mana wani wasu kafirce mu Allah idan suka ganka mai suke ci in yi taƙizo na illa su ba sa ma ruko na dare da na girmawa illa ɗo sun ɗauke ka abin izgi suna mai shagantaka shi ne kuran suna mai shagantaka shi ne izgilin kenan daga cikin abin da suke hodi cewa a hata lazi ya zukuru a lihata kunga wannan wai shi ne yake bata yake ambatan abin bautarku da aibu iya bata abin bautarku kina suna gwada game zakin abin bautarsu kenan ne yake nan a kyamace shi da wani ya ka tsoro iya ambatan abin bautarsu da mugun abu a lokaci guda bisa tunanin wahun bi zikin hamamun kafin su kuma suna magana ana an sa magana an bar ana aibanta abin bautarsu ana da yaka zaka da bisa su kuma a lokaci guda sun kafirce mu Allah da rahama suna cikin mugun lahi an bisa gani yanzu shi suke aiwanta wani zargi ya ambata mugun abinsu a bisa a lokaci guda su suke kafirce ma ubangijin su nuna allah ke cewa bayan maganar izgilin haka cewa wazara auka in takzun allah huzuwa hadar zai ba sallahu rasula wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwa هذا الذي أهذا الذي بعث الله رسولا
إن كاد ليضلنا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا Mm, wasu fara. wa idza ra'awk nan da alaka shi ce da mutane shi idan suka ganka in yattakhizunaka illa huwa ba sa ma ruko da ya kamata a maka na girmamawa illa sun doke ka abin izgili a hada alladhi ba'atha Allah wa rasula shi yanzu wannan wa yanzu wannan ne Allah zai aiko a matsayin manzo kenan bai kai ba wannan wannan ne Allah zai aiko abun manzo a matsayin manzo kenan suna ga kenan ba shi da wannan daraja ta Allah ya aiko kamar mazan Muhammad a matsayin manzan al'umma nan suna kwanta bayan da manzan ya naci wajen kira zuwa ga Allah wajen isar saƙon Allah shi suke maganta in kale zubin na na'am ya tunan daular sabar na alaya wannan kenan irin yadda ya nace musu kira da yake yi kaɗan ya kusa in kale zubin na na'am ya tunan kaɗan ya kusa ya ɓatar da mu daga abun bauta da muke na uwaye da kakanni laula an sabarna a kan ba da mun yaƙuri ba ke annabi ya iya na ce suna kira farki ya jiwa sama ke an ba da an ba da mun yaƙuri ba kaɗan da ya kauda mu daga bautar abin da muke bauta an ba da mun yi haƙuri ba ke nan akan bautar mu wani ya kanta an kira na wasu mazana ƙwarai ya nace ya yi kira iya ka kira shi Allah ce sofa ya alamu shi na wani azab muna da sabila za su sani shi ko su azaba ta suna waye haka mugu hanya ina iyakan wani iya karantar da kai mai wa'azi ko mai kira zuwa ga Allah zamu ce cewa wa ma mai wa'azi shegantaka ko izgiri wani abu ne daga cikin halin magabata annabawa mu kenan ko me ya dame ka da amma shegantaka ko izgili ko rishar abinda aka ma annabawan Allah yace Allah ta khuliqal insanu min ajal خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون
Allah ce khuliqal insana min ajal an halicci ɗabi'ar mutum gaugawa na menene iya wani da mutum manzon Allah a rika mai shekar ana mai irgili da shekar da wulaƙanci kuma Allah kyale ka aika mun da gaggawa wannan ɗabi'a kake mamaki ɗabi'ar mutum ce hulikal insanu min ajal an halicci mutum daga ɗabi'a ta gaugawa ɗabi'a mutum ce gaugawa mutum zai zo a jirgi da zai kilo dubu nawa wurin samka ya faɗo kare wajen gaugawa ka gani wani an zo mota ko kar ko jirgi sama ta gane gaugawa a hoto kilo dubu nawa ne wajen wani ya ga mata sai faɗo kare ma nawa kai ma wajen wajen wani abu gaugawa ɗabi'an mutunci gaugawa iyaka ga dai kawo kake aka maka doki ba raƙumi ga jaki aka tsara mai inji bai isa ba ya koma ya yi mota motan ma ka ga wata san alar je san alar ga san dai kai rika ba ka sama jirgin sama jirgin ma kai kullum ba ake yaza wani zai ta gaugawa ɗabi'a haka ɗabi'a mutum gaugawa ya ƙari ɗabi'a mutum haka Allah ya gaugawa Allah ya ce an halittu daga ɗabi'a ta gaugawa to kan insanu ajula tafiya shi kan duka bukawa to ta kisa da ba ba ma nan kanta da a takeice nan Allah ya ga mu dabi'a dan adam ta gaugawa ta sa'ulikum ayati fala tasta'jilun dan haka ku haƙuri ku gaugawa zan gwada muku ayoyina don za su tabbatar da wannan manzo ne daga Allah za ku ga ayoyi masu tabbatar da gaskiya tabbatar da hujja haka nan lasu ta ajiyar kuku gaugawa ta hannu shiru a kafin gaugawa kai mai hudi kai gaugawa hannu shiru kai da aka kyale ka kace awo shi kenan ka tsira ne a Allah ce kamar gaugawa na zuwa lamarin na zuwa eh bar gaugawa Allah ci gaba
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
Allah ya ce daga cikin ɗabi'ar mutum an yanzu kuwa sun kiyama tun adam tun adam a gaya musu za ku gomu gidan ajiyar kaza kaza nu haka ake sai kiyama za ta zo za a mutu a tashi za a yi waye to abin kasa an ji ma'ana yi dukkan al'amarin suke suna ga abin hanzu ya tsawo balle yan baya bayan ƙarshen yan baya baya suna ga abin tun annabuwa ne kaza za a mutu ba tashi tun annabuwa ne sha Allah ya ce wa yaqulun mata hadar wa'ad in kuntum sadiqin wai wannan abin da kuke faɗi kullum wannan dukkan annabawa ne tabbatar tashin kiyama wai yaushe ne wannan alƙawalin hadar wa'ad ma alwa'ad nan wanda sananne ne ma'ruf alƙawalin tashin kiyama da shi kullum ake faɗi wai a ga musu yaushe ne min nan san kuma da domin nawa ne a wata shekara ce za a yi shi mata hadar wa'ad yaushe ne alƙawalin da Allah na ga in kuntum sadiqin ne har gaskiya kuke a ga mana ne a ko abin bai lokaci a ga mana wata rana ce sauran shekara nawa a ga musu kullum a yanke mata shi zai tabbatar ma da sunan annabawa ɗaya ce kan abin suka ta yakan shi kan dawa kaga wannan inda har cewa annabi burin annabin Allah a zo a bi shi hudu komi shi kenan don dai kurin a yi mai abu Allah ya su ce zuwa shekara dubu biyu ko uku akwai mai dubu uku aka zai zaka ta mutu bai huta ba aka zai tambayi ne ce zuwa shekara dubu biyu uku kai da kai da baka tambaye shi kai da baka mada baka tambaye shi ka ce bai da ba kaga ya kare ya same ku ya abin da ya gara masa mabiya wa ya kare ya kashe can da ta buɗe kai wacce ya shi ba sama bane na Allah duk annaban Allah babu wanda ya taɓa cewa rana kaza sauran shekarar dubu biyu kaza ko ɗari kaza ba annaban da ta faɗi har ma ɗan kuskure da aka samu imamu suɗi rahimahullah cikin littafin shi ya kawo wannan mas'ala wani hadisi na cewa kwanakin duniya shekarar dubu shida ne ina cikin dubu ta ƙarshe ya dai wani kalkifin ya da sayan shi ya ba da wasu kwanakin tashin kiyama wanda tun kafin lokacin ya zo irsu bin kai kuma da magabata sun rage da wannan gani a da lokacin da suka zo ya ba da wani tashi lokacin da wani bai zo ba masu ka cewar magana ba za su yaba ce wasu karfiyar magana shi wanda yake dan matashi ɗan shekara musamman saman haka mai jin magana manya ana jin lau ana zama yawan tsaki haka wajen tsaye malu ana cewa aliya ta wata wuce san mai aliya ka ce mai aliya don mutum muka so yan baya baya asalin wancan magana ta ibam sudi za a shiga to shekara ya zo ta wuce ta ƙare ba ta shiƙiyan ba sai suka ce a wuka ya shiga yaro ya roƙo ba shekara kaza a wuka ta ƙare ta wuka ce umar ma shi umar ma ya roƙo shekara a ƙara mai shekara kaza a ƙara to dai haka zo ali ta ƙare sai ta aliya kenan aliya ta ƙarshen haliba ko sai ƙarshen haliba aliya sai ta aliya ita ma abin ta kare daga na kai shuru yanzu ba magana ba ba ba ce ba kare ya ce ba kuma ce gaskiya ne aka kyale dai ba kyan mata ba to wancan kwashe-kwashe ne da aka ɗauka cewa wai an mata lokaci har lokaci da wuce a takaice wannan allah gafarta musu ba maganar ruwan zai biya maka haddade maka rana kaza shekara ta tashin kiyama sai da a ce alama kaza alama kaza kuma alama tana iya zama wani wanda ganta wani mata sheme ne ko kuma mata wani tawil shi sai ta same shi na adam kenan a takaice dai maganar tashin kiyama wani abu ne wanda Allah kaɗai san kanshi yace suna cewa wa yaquluna mata hadar wa'd in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alƙawarin da in gaskiya ne ku gaya mana التي لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون نعم الله كتوى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون yace inda su da suke wannan magana ta izgili ko karatar da kiyama ko tashin kiyama cewa inda sun san shi la yakufuna an wujuhina lokacin da za a kama su da azaba wanda da gaba da baya ba sa iya kare ma kansu huska daga kuna ta wuta haka ba sa iya kare ma bayan su kuna daga wuta ana musu gishin a gashe a gashe laumin fauƙihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal gaba da baya ƙasa sama wuta kura tarfa wujuhahum nar wa fi akalihun ta kona bangare wuta na kona kun bisu ya kare maka kina inda suna da iya sanin wannan lokacin same su da ba su haka ba na dai ga wuta gaba da baya kun ba sa iya kare ma kansu wannan wuta ta fuska ko ta baya kuma to wallahi mun saru kun ba mu iya zawa ya hudu su da halin wannan azaba ba mai ce kansu na san da haka da ba su da zikiri ba Allah ce bal ta بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون bal ta'tihim baghatat baghatatan fatabhatuhum wannan kiyama kenan bar sai izgirin su cewa kiyama ko azabar za ta zo musu baghatatan fuj'a qara ko ya samu kansa kun tsamo tsamo cikin azaba shi baghatatan za ta zo kwaran ba shiri fatabhatuhum ta imotar da su su din rikice abiyar ga zuba rubin dama shi ha za ta zo musu kwaran kuma ta rikitar da su su ne su rasa madawa Allah ce falata bi'una raddaha wallahu yunzarun su ba su da ikon su mai da azabal in kiyama ce lokaci yayi ba mai cewa a sake lokaci ko a ƙara ba mai iya mai da ta kuma wallahu yunzarun kun ba a ce a ɗan jiraye su su tuba ko su ɗan wuta kai tsaye ne suka kawo abin da kuma iya zanwa kai tsaye ga sun dumu dumu cikin azabal babu wani ɗan dakata musu wani shi daban in tabbas haka zai same su suna suna izgiri har kiyamar ta zo kwara Allah cika mu da imani Allah ce gaba ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون نعم malaman tafsira ta wannan aya ta zo ne tama annabi sallallahu alaihi wasallam tasiriya ana ta bashi hakuri ta bashi hakuri da jimuri yayin hakuri kan abin da yake ciki yake bashi misalin irin abin da ya gabata na annabawa kafin shi ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقه تبس ainihin izgili da manzanni da suka zo kafin kai su ma an musu izgili irin wanda ake maka kina izgili ga mai da'awa ba wadda samu ba kuma ma'ana ga muhammadu zala kakka damu an wa ɗan uwan kafin kai makarshe mai wakana fa haƙa billadi na sakhiru minhu makarin bin satuwan ai ƙarshe sakamakon irginansu abin da kima shekantakar tsirginin ai azabar ta zo ta same su saukar azab in sai kaza kaza kaza kaza sami wanda kai su suna yi suna yi kan ba komi kuran kwaram haka alamu da nuhu haka yama adawa haka yama samudawa haka kama al'ummomi sai kaman ba a komi annaba a bashi kashi a kore shi a bike ba an yi ba a yi shi ne ne daga shi ne kuma kana ga lafiya lau a ta a sha gashi ba kowa bane ba a wulakanci a gari ba kowa ba kiyaye wani kuma an kiyaye bashi da mabiya duk masu faɗi a garin ba su tare da shi da kuma ƙin rayuwa haka suna kama abin kamar gudun hirarci amma ƙarshe abinda suke cewa babu haka ya zo ya same su can cikin anam alaƙa ta warkar kudu rusulun kabalika cikin anam alaƙar kudu rusulun kabalika saboda lama kudu ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله نعم ولقد جاءك من نبأ المرسلين نعم الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبل كاين كاي تبس ان ازغيري ga manzanni kayan kai kamar yau kana fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atamsaruna Allah ce an izgili ga manzanni da dama kahin kai ka zo ma fa sabaru ala ma kuzibu hakuri suka yi akan kayyata su da aka yi manzon a ce ƙarya yake ba gaskiya bane ba magana shi ne mafi gaskiya cikin al'umma a ce mai ƙarya ce a ce mafi bakin gini ga manzo na Allah ya ce wannan an ƙaryatar da manzanni kafin kai irin da ka ake maka yanzu su ma wata ɗan wanka manzanni haƙuri suka yi a kan ƙaryatawa da aka musu suna nan hatta a ta hamma sarora haka suka zamana cikin da'awarsu suna kira har taimakon mu haka Allah yake za a yi ta yi ta yi ba ruwan Allah da gaugawa ka sai lokaci ya yi wallahu mazal da kalmatin Allah ba mai canza hukum abinda Allah kuma ta ba mai canza shi haka Allah ya tsara kayan shi ai izgini ga manzannin Allah kuma Allah ka nasara daga baya ce wala kada zaka nabi musallin a Muhammad man labarin manzanni da dama ya zo maka yadda Nuhu ya sha yadda Annabi Hud ya sha yadda wannan labarin da Annabi la an karanta maka kiran zaka zama abin kamar sai umma kiran kana labarin manzanni wanka nan a jumurta ka mishi kuma ba ce ba ka tuna an baka labarin wasu tasu wasu manzannin yadda suka yi da al'umma su diya ba wani abu samu duka ɗaya ne wasu ma an gaji su gaba ɗaya wasu yi hijira cikin manzannin ba abin da ba a yi ba ba wani abu da aka yi samu haka yi wannan iya ba shi damar haƙuri ya yi jimurewa halin da yake cikin na gallazawa izgidi wanda kenan idan ka ji aka ɗanwa manzan Allah haka ina kai mai wa'azi kan shekantaka ko wulaƙanci ko ta jarabawa haka halin annabawa shi kuma malaman maka da annabawa ne shi ne gudanar annabawa mai zagara shi dama kan hanyar sai guda kuran ke dole an jimre da komai na yi wa kana ga mutum wajen isar zafin Allah amma da ƙarshe gaskiya ko da baka rai za ta bar gaskiya gaskiya ko da baka gaskiya da bar annabawa ko da baka kuma mutuwa za ka gani bayan annaba da kima malamai ba baya tun da maka da bayan ce bayan wane yau wane yau a da kakkashi rayuwarsu suna da rai sun sha wahala ga shugabanni ba su da matsayi suna da matsala wasu ma an ba su kashi a rike su a kaso kashi ma mafi ya zai mai rikita ya ka ce haka ce daga an ce su imama suna jama'a imama suna jama'a waye an rubin hanbalin daga an ce baka imama suna jama'a shugaban su gabanin jama'a bada shugaban su gabanin ɗan wanda sun take mu imama suna jama'a amur bin hanbal amur bin hanbal kwayar labarin shi duk masu mutane a da wuya kashi kashi da kuran sai da kamar mutu akan ya tsaya ya doge kan alkur'ani kalamullah qur'ani maganar Allah ce a wancan gaban an yi sarakuna wani uku akai manyan halibobi a mere na wannan kuma shugaban kuma kuma shugaban musulmi shugaban na musulmi shugaban daular islamiyya ce a wancan gaban sunan shugaban duniya gaba ɗayan daular islamiyya kurin aka rudiyo su da wata aƙida ce qur'ani makhluq ne ba a ce kalamullah ne imam ahmad bin hanbal gaskiyar magana ƙura'ani kalamun lahi ba mana kuwa bace ba alhayu su malamai sun yi tawili a kan kalamun mahalukin ne tawili su dandai ka kasa kashi kasa kashi wani ya dandai abin shi ne ma amina da cewa bai wa tawilin kunu bai barin shuba a al'umma kurun ƙura'ani kalamun lahi ya su bi mahaluk sai a nan kurun aka taba layi mai ba shi kashi na kawo shi a mashi abula shi abula da shi abula da shi abula da shi shi ma shi kashi na imam ka tsara ka hone ka ɗan tawili ka ɗan huta shi shi ma nake bugun ma nake ba shi kashi ka tsara ka kai ɗan tawili ya abu yake ne wallahi shi ma bi yake yace da Allah kai ɗan tawili man ka ɗan huta maka huta da jaraba ina gini yace i yace ce mushi yace ina yace zan iya jimurin bulala shugaba ma ba da jimurin azabar Allah mana iya ce sai shi ne wani bulare ka buga aje ka buga sai ne shi ne mutane azabai ma ban ne shi mun azaba Allah da yanzu in kariya farbar mashi azaba ta cikin al'umma cikin ruru shi yan wani malamai suke diba a wancan zamanin shi kadai wani wani tsaya tsaya daka aka ce inda yayin mutum da abin ba samu da Allah zai ba amma ya tsaya aka tsaya aka taba layin kaga ma karshen zamani kaga aka gano gaskiya shi a wata zamani ma akwai mabiya akwai masu son gaske hukumar ta azal ba ta zuwa zamani don sun taru an zo 'yan gari suka ce za su mutu mubaya a ban sarkin imam za mu yi mubaya na ɗaya da ya yi kasu aka doshi aka wata a gidan kai ya yarda wani shi ko karatu ko karatu kai sallah ba zuwa sallah da masallaci iya gana ta ba sallah da sallah ba kai ba sallah masallaci kana shi kuma ake diba wanda ma je gidan shi za a za bincike shi bai karatu a masallaci bai a gida ga kashi sun zo yan garin za mu shi mu baya a ji a haukan sarki ta yi mulki ko ya ce a ya ce ku yi hankali ku janyo fitinar za ta hallakar da bayan Allah ku sha ku sha haƙƙin bayan Allah wannan hukuma ce idan kuka janyo wa kan mata ƙarfi ta ta ƙari ya ce ka ku ja ku yi haƙuri ya ce zan mai ɗaya zan kuma shi na shugaba zan ba da haƙƙi na rashin na shugabanci ko shi da Allah ina karantar da kai fikin magabata arzikin jama'a suna kauce ma al'ummarsu bala'i kaga wani an ce zamanin a sun musu mai hukunci mutum kamar zaman kafirci ne ma cewa ƙwararri makalubu ne amma cewa ka janyo ma al'umma abin zai kai sai baro kan wannan ya ce ya san haɗarin awam gama garin mutane a ja su a tara bala'i wa za ka suka kashe ku ba ka ja mata ba kuma sai kun bisu iyawa amma haka yi haƙuri aka yi halifa ɗaya biyu na uku ma da ya wakil shi kenan sai daga ba Allah ba mutum fahimta ya gano gaskiya kuma Allah da cikin abin kuma shi kenan aka gano gaskiya aka mai kuma biyayya ga wani wuri duniya take take hayo kan wannan akida daga haka nan maganar cewa yayi da hakuri yayi da hakuri yayi da jimiri in dai gaskiya ce za ta bayyana din da sha wahala ba ta koyuwa din da sha wahala karshe ko an kashe mutumin za a gano gaskiyar shi kada ba sai mun taimiya ta fi imam malik sai ya ce imam malik ana zama malik kaga wata daimu zuko imam kan imam malik ya to shan kashi musamman da aka cewa an samu ya rike su hannu shi na ibn abdul ke cewa asalin abun fatawa ce yayi sabanin ta sarki misali sarki menene akai sarki ya ba da fatawar da malaman da malaman hada malaman hada an yi fatawar kalmar sarki gindi dan sarki a gudun ka kame mu baya da ƙarya yace to duk wanda ya mu baya idan ka warware mu baya a aka gano kawai suka tawaye to mataka ta saku mataka gida ba mataka bace duk mu baya to in ne in ne tawaye ne baya mataka ta saku imam malik yace a lasa alamu lasa alamu suka alaka imam malik yace babu saki hadisi ne babu saki ban hadisi ba sakin dole to magana ha gano fatawan malik za ta saba za ta ture magana mu baya sai sakin sai da sai kin samu matsala ga mutane kenan amma rantsuwa za a gane kai shirme ne ta kai aka tura mai wani tambaya ya rubuta rubuta wani samkat aka masa ya gafa to imam malik ko ba ya ce ba ba saki dole ya ga kan wannan aka sashi su aka ba shi kashi sai ta hannun bai daga ruwa dama shi ya ya ya ta hannun shi hannun ne ya sha kashi bai da bai daga nan wasu imam malik ne duk wannan kawai da labarin su tasibin taymiya shi gina kaso mutu kaso ake kaso ba kai saka aiki ba are ka rijiya ake zara su rijiya kaso suka samun jami'a rijiya aka yi abinci mai da zara mushi ya doka rijiya ya an zara ma abinci kasa kasa ne haka suka rayu ya yanzu kasa kasa kasa a sama tele da gado wadanda ana ce ma tuwo mai gina kwanci kasan zamani hada tele da matsala kuma ji ana kwantar yan kiwo haƙin adam sani ba kusan da wata ajiyar ana diba ya tuwo tsaye ya wani kwancin su ana dibawa a ƙasari ya tura ka tura wabanci haka aka musu kuma wadda ka bakunci a mai alhurma a ba shi takarda kurin ta rubuta takarda ya kurin ta wada haka suka yi wani magabata haka biyu rayuwar su haka suka yi amma ka ƙarshe yanzu ne yau kana an san gaskiyar su kuma al'umma yau yau shiga kusan ɗari nawa har yau ana bin abin da suka kashi sun zama to limamai a duniya haka yana haka rayuwa take rike gaskiya kur duk yadda wata za ta wuce wata kuma za a gano za a gano shi ne dai kenan Allah ya ce kenan wannan mai aka ce walƙasu zai musulmi kamalika an izgili walƙasu zai musulmi kamalika an izgili ga manzanni kayan kai fa haka billazi na sakhiru minu ma kanu biya sajiyun an izgili ga manzanni kayan kai kuma su manzannin abin suka wanda aka iya kira zikiri akan shi abin su masu izgilin sakamakon izgilin su ya hukun su ya lakar da su yana ci gaba قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن نعم بل هم عن ذكر ربهم معرضون
na yanwa cikin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya mana ke tunatar mana mutane su san da cewa suna cikin wata ni'ima ta Allah ta gata ba su ma Allah boye ko su ma Allah tawaye Allah ce kul ka ce musu man yakalukum man yakalukum billahi wal nahar min rahma wane ne ke kare ku da dare da rana in ba Allah mai rahama ba in wasu abin ba ma don Allah kaɗai yake ba mu kariya game da abu da yawa na haɗari da yake fuskantar mu wanda in ba Allah na rama ba ba mai iya kare mu daga shi mun a zo min sanin corona ko za ka sanar a yanzu zamanin su corona ce bata magani a ce ko ba mai kare ta duk abu da yawa Allah shi kaɗai sa abu sai muga alama ko amma jira ba ka abu zai kama mu amma Allah in ba dan kariya daga rama ba wallahi ba mu tsira muna tsakar tsakar muke da hadari masu yawan gaske Allah yake ba mu kariya ya shirya mana rayuwa cikin nutsuwa ka ci ka sha ka yi tafiya ka ajiye mu da mata haɗuwa da iska gurin damun lahiya muke da cikin nutsuwa cikin nutsuwa cikin kariya ce daga Allah mai rahama ya ba ta ɗan adam inda ya san irin abin da yake zagaye da shi ɗaya inda za a kyautar ni'imar ɗaya da ba kai wa kanta ma sai a ta ƙasa da segon cheers ba mu yi rayuwa sama ƙasa in waka tambayi masu ilimin kimiyya na masu kanta ma college ko dc muna jin labarin da kushe da yake da kushe dozan ko kan kushe dozan da su ta lalata su ta jawi kan wannan duniya ta mu muke rayuwa wallahi ana ba da cewa kariya da Allah ya ma bani adam muke rayuwa sama kasa muke rayuwa lafiya lau akwai wata wani aisha kushe da kushe dozan muke da jawi wata hikimar Allah tsakaninmu da rana zagayen duniya mu gaba daya Allah sa wasu hijabai an ce tsawon hudu sun yaƙi da misali tsawon shi kuma hudun shi gaba tsawon hudun shi wajen kilo goma sha biyar ne a sama a wani shakka sami kin kushi ne iri iri ranar ta zuwa sama kan ta kawo sai ta bude ɗaya tabbin nan ta ke kusurciyon tabbin nan kan ta kaga da mudoke ta an ba da wani wani bun mai rayuwa an yi wani tsari na allah wanda suka san abu sun san shi kushi na allah sai ya zaga duniya ba da haka ta zaga gaba da da ko ina da ran ta zo ba ta kawo mu kai tsaye bun mai rayuwa na karayar zama kaza baka iyawa wani tsari Allah ya yi duniya mu da shi kuma hijabi ne hawa ɗaya ba ɗaya iri-iri iri-iri hijabin in ta zo nan ta fi nan ta sai position ta fi nan ta hata kawo ga inda muke za ta shigo daidai daidai yanayin mu ta shigo daidai marayu kuma da abin suka shigo a tsarin hikimar Allah wani abin suka yi shigo a cikin mu inda babu shi ban mu iya rayuwa kuma wani ga zama masu ilimin kiwo ta gaya maka wannan Allah kai wasu ayyuka san ba da yi ka san wannan ikon gara raka nan amma kuma alhaji tsakanin mu da rana an cancanci wajen kilomita miliyan 150 kilomita miliyon sai saka na miliyon kusa da haka ana rage miliyon ba kilo dubu ba kilo dubu ba kilo dubu zuwa ya kilo dubu ko ba yamma ba kilo dubu a ba kilo dubu dari ba miliyon kilomita sai saka na miliyon fafire miliyon kilomita dari miliyon dari da hamsin wani bala'in da ake duk da haka yadda a sasa hijabai hijabai hijabai kayan zaunan kadan sai mu rayu lahi mulki mu mu rayu dabbobi su rayu shibka ta rayu komai rayu inda ana shi kasa a samu sistem a samu iska a samu oxygen tutun tsaron allah tun su kucin tsarin alhaka alaƙa don yawon babu su babu babu wata su babu rayuwa sama ƙasa wanda abin hakika na kawuri ma ba magana mutum wai wannan kawuri ma san da haka kawuri shi ma hikatan abu don shi ya karanta abu ruɗiya cikin hikimar allah allah ya mana ni'imomi cikin bamu kariya daga abu da yawa da musamman su masu haɓa dama kuma sanin su to kenan wannan iya cikin ni'imar allah ga bayi cewa waye yake kare ku dare da rana in ba allah bai rama ba bal hum an zikin rabbihim mu'ridun duk da haka mutane game da ambatan ubangiji game da maganar Allah suna ko aka da maganar Allah duk da matsayin Allah ne ma Allah kansu amma suna bijire ma Allah Allah sabu cikin masu walkawa Allah ce gaba am lahum alihatun tamna'uhum min dunina لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون الله ce amalahum alihatun tamanahum min dunina shi mutane wai ko suna da wani abun bauta ne daban wanda tamanahum min dunina wanda su iya hana mu musu azaba akwai wani abu da bauta daban wanda idan Allah kama azaba zai zo iya hana Allah kama ka suna da kun san abin bauta wanda ba Allah ba wanda zai iya zai iya makaciya makaciya wanda zai iya hana mu kama da azaba Allah ce lasa tun da sarar anfusin su umma ka kama wanda ba Allah ba bai iya tabin kashi bai iya makashi komai ma bai iya makashi komai ma shi lasa tun da sarar anfusin ba su iya tabin kansu da kansu ma kuma wala minna yusahabun haka su in me kuke bauta man da ba Allah ba ba sa iya taimakon kansu da kansu kuma idan mu kama su da azaba ba mu iya zuwa ya amshe su ba mu iya amshe su daga hannunmu su kansu balle kai kai ba kowa dole zanto ba wani Allah ba mu iya wa kashi kowa kuma shi ma Allah kama shi ba mu iya amshe shi hannun Allah to kenan kama ka kama banza kama Allah kur magana kenan kama Allah kur ka huta ci gaba بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون na Allah subhanahu wa ta'ala cewa bal mata'ana ha'ula'i wa aba'ahum hatta qala alim umur nan kenan abin da ya kawo irin wannan abin suke izgiri da shin godiya shin da ga Allah abin da ya kawo haka yace mata'ana ha'ula'i wa aba'ahum wannan mutane mun ji yadda su dadi ne a duniya ɗan tamore ne Allah ba cikin ni'ima su ci su sha a kwanta lahiya a tashi lahiya da su da uwayensu shuru ba komi kuma suna kan shekanta su Allah ya su hatta tsara alim umar aka yi shekaru masu yawa to ganin haka suka gada haka suke wani abin da kace ba kyau kana ce ba kyau halaka ce ba gaskiya bane ba haka suka taso suna yi haka suka suko uwayensu na yi kuma su ma suke tsawon shi wallahi ya lau bi inda hadda halaji ta da Allah gaba da mu ke tun da Allah ƙyale suke wani abin kuma suna ci suna cikin lahiya Allah cikin ni'ima kan ba komi haka suke ji ba wannan yan wani abin da ya sami yan da shi ne ka samu yanzu irin yau daga duniya ana mu Allah ta waye ko abin da ga dama irin wannan halin ne wallahi ko suna ta shuru kudin duniya a ci a sha a yi ilimi kaza a tsara kaza a yi kaza kun ba abin dokar ta Allah abin da ga dama ake ko wani shi ke amma ba da example irin na Amurka irin na Rasha irin waye irin mulki mai wane ne shiru ana ga kullum ya kashi kenan haka zan tsarki haka tsarki an kare furshi kenan kurin ba komi ko shi ci gaba su suma wallahi inda haka ne wannan tsarin irin wannan rayuwa su ne a ci gaba su ne masu dukiya da komi lahiya lautar mulki ya tsaya haka suka suma sun suka gama an kare shi ke da gaskiya suna kan gaskiya ne haka suka suma haka ta taurida su yau da gobe lahiya haka suka yi yau da gobe har lokacin Allah ya musu wannan kamun da kuke da labari yadda yadda mutanen nuhu shekarar dubu aka yi ba hamsin inda aka yi adawa shekarar ɗari nawa samudawa haka haka su ma irin yadda kuke a yau an jima ana abin Allah bai halakar da su ba amma ta annaba Allah an ka annaba Allah ka azaba mu a ka azaba mu eh ka ta azaba Allah a ka azaba yanzu ban da misali azaba adawa har lokacin zo azaba ta suke shirme ne har azaba ta zo ga ta gadan gadan bayan ga sun ga hadari hadarin bala'i ne suka ce haza arzikin mamtirna ka masha Allah ga hadiri ya zo an yi fari an cikin bala'in zaki suka ce haza ga hadiri zai wani ruwa an su mana ko su hawa sama a zamanin suke yi wai kun lafiya da kun ruwa za a yaka annabi ya ce su bal kun masta ajaltun bihi bihun fiye azabun alim annabi ya ce su la ba ruwa ba ne ba abinda kuke izgili ne ya zo azaba ce wannan ruwan bala'i ne iska ce ce musu mai bala'i mai azaba har zuwa zama duk su kwan kare kuma wani da amore ne suke ji haka suke ji haka mutane kan kuma rudu da tattalin Allah an kyalla mutu lafiya na ba komi a mu diba halin tsakanin mu da Allah shi ne kwarar kullum diba tsakanin da Allah me ne tsakanin da Allah wallahi shi ne kwarar ya ce afala ya rau anna na tsara da mukusa mana lafiya bisa gani sun mutane ana magana mutane maka buku gani al'amarin yadda yake ciki anna na tsara muna rage kasa muna tsara na musul adama da biya mai nafsa nan kusuwa muna tsara fiya muna rage kasa daga kowane bangare nan ba kasa ba cewa ake zulki ake matsaya hagarin maka ko haka dan karami a a na ma'anan maganar kuna kallo manzalar sahabbai dan kaɗan ne kun musu azaba kun kora sun bar muku gari ana kira ku kuma gyara ya bar garin nawa gaba daya yau kwana biyu kuna ji an ci gari kaza musulmi sun ci gari kaza kuna ji na mutanen makka ne kafin a buɗe makka wannan kenan wata aya kuna kallon muna rage kasa da kwakwar bangare muna muna muna cin kasa tana ragewa kenan abin suke mulki iya hutar da hannunsu ana ragewa har ta kasa su tunan aya ce bisa ga yadda muke kasa muke kasa muna tsare da gida ko da bangare a fahimul galibun shi musu lura su suke cin nasara ko manzon Allah bisa ma kullum baya suke yi sai da ku ga da kenan akan ku ga kun da kenan kenan abu da kuma ta kuna zuwa nan kuma karshe kuma ka ta kuma ka ta kuma maka ta maka gaba daya ɗan shekaru kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya gudu da wani aboye sabda suka bar makka shekara takwas takwas kacal sai ga duk wani mai gwaji a ji a garin maka bayan an kashe na kisa a badar kasan gaba ɗaya da kashin manzana abin da ya ce a yanka kowa yanka kowa amma ya bar kowa a matsayin ɗa kuma ba kama kowa matsayin bawa ba kuma daular wata kawo a garin sa kallo aka wazo islamiyya a garin makka har yau ga sanar kai kenan hikimin allah kamar allah allah ta iya talala ga bawa ya ce mai allah ce gaba قل إنما أنذركم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي يا مسلمين ina muku galgadi ne da wahayi ba hira mace ba kenan abinda Allah ne ya gaya mun in gaya muku kashe kan kaza ni ina muku galgadi da wahayi ba da ra'ayi ba ne idan ku yi hankali abin daga Allah ne kana ta ku yi kaza mu ka zaura mu kaza ma ka zaura maka rage wayi dina azaba da ke yi ni wa da wahayi ne ake mu nake galgadi ina muku wahayi ne da da wahayi na mu galgadi da wahayi ne amma ce wala sama usumu du'a ya zama zaru amma al'amarin da yake wahayi ne wa'azi kuma da wahayi amma Allah ce kurma ba ya jin kira ko an kira shi mana sun kurmice ne da suke ce ba sa gane sam man dai wa'azi ne ya kai wa'azi to amma ce lasa musu mun du'a ba a iya mana ba ka iya ba a je je da kurma kira inda mai gagadi da ji ne ko rashin ji ne ko amma wa'azi ya kai a imani wala in masatu la in masatu wala in massatuhum nafhatun min azabi rabbika la yaqulun ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين anan Allah ya bamu labarin halin dan adam da rawan dan adam saukin da nan da yake sarewa Allah ta wala in masatum nafatun min azab rabbik kada inda Allah zai musu kamu kamun azaba dan kadan a tabbata wani bangare dan kadan Allah ya la ya kulun ya wailana ina kunna zalimi da wayo na hawayo wayo mun zara suka mu daga an taba shi adam daga hawayo alaji da ji ina ka kamana kamana wai ba ji kamana kamana wai ba ji daga ai mun ciwon ka zo masala ko ciwon ciki ka ja wala ga tani ai na ko ji wala wala kamar zan wai wala kai yaro wasiya daga yaro wasiya yanzu kada wai yaro wasiya wallahi ko ce ai ji da ji wallahi kamar zan wai wallahi ya tsare mutum nan da har yaro kada mai ana buku ana waye an ce da kai ta wayo Allah wayo Allah da mu shirka wayo Allah haka ne rauni ga Adam rauni kullum mun Adam cikin kenan akwai sakin kace dan Adam kun shiga ta kace kullum kenan haka suke inda kadan za mu dan kamu na azaba za ta wayo ya wailana inna kunna zalimi kun baka dama Allah mun yi laifi gaza suka nema afuwa mun yi laifi Allah to kenan kayan ta zo ta bace wannan gyara الله تجبا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
Allah ce wani da'ul mawazin kashe yomin kiyama za mu aje almawazin kashe ma'auni ko ma'aunai na adalci Allah zai kasu keli na adalci ya ce liyomu da kiyama na ranar don hisabin gobe kiyama lissahi ne wanda bai rage komi bai kara komi ma'aunin adalci ne ya ce fala tudulun nafsun shai'a ba a zalimtar kowane rai ta komi duk abin da kai shi za ka gani ala gaba misali wa in kanu misali habbata min khardalin a ta yi na biha ko kafa bina hasibin allah ce inda ya ce ko da kwatamcin na an ka hardal allah ya baka misali da zarra a ce maganar hardal maganar fatil maganar ƙitimir maganar naƙir tuwan misali na da ba da misali ne na kaɗan abinda ya ma haka sai zamanin suka ce electron ko electron abin sarta masu kimiyya abin da ido bai gani abin mu ana kuma sai da shi kenan ko mun kadan abu Allah ce gobe kiyama wa in kana miskal habat min khadal inda kai wani aiki kwata mutum kwayar kuce komayya a ta yana biha Allah ce za mu zo da ita ko mun kadan shi kuma Allah ce ka fa bin hatibi na bai bukata wannan shedawa Allah ce mun isa kuma kan misabin komi Allah ya shirya mai lissahi ya kowa zai zai ba ba abin zai boyu sun kadi ba lokacin da lukumana ke ma dan shi wa'azi ce ya bunayya ina ina ta ursuka ta bata min kada ya bunayya inna in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahra فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أن وانا يأتي تربية ديك ما تأما يارو cewa ba kunan ba babai ke tsoro eh umma ke tsoron ta bar gida shigantaka haka yaro ke tun bai bai nan ko a karantar da yaro ba ini ba a kaddara da Allah Allah iya ganin ka ya karantar da yaron cewa aqidar duk inda kake Allah na tare da kai yace ya bunayya ya dana inna in taka muskal habat min khardal ka sani in me ka aikata ko da kwata mutum kwaye kuma ko man ka dace yake ga mashi fatakun fi sakharatin أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله duk inda kake ka shiga dutse shi ba kai ko ba dake ko ka shiga dutse a riga ka shiga dutse ka shiga dutse a dutse ko cikin dutse ko kai aikin ita ko a sama ko a cikin ƙasa ya ati bi Allah gobe kiyama Allah zai zo da wannan aikin da kai wani ya sama kenan ko baka da ya san abin nan ba ke mu muna yara wata tsohuwa tana ba mu wannan mai sai akwai matsala take cewa idan mun sai ake mu ta ake mun wuri to in kuka ga akwai idan sama ya zamu akwai idan sama ya ga mun idan sama ta zamu idan sama me annan da ba su ka sani to akwai akwai da ba sama ke wallahi mun yar abubuwan mutaci mun ji kai akwai idan sama mun ji akwai idan sama an ce akwai idan sama to idan kamar nan ba shi sai mun zasu bi abu ya mutu idan sama ya mutu idan sama wai ita shi dabara ta nake nan wani abu ne wanda baka tsaye bace mishi a takaicin nan mu gina yaro ba kaɗi da sama ba a kan Allah ke zuwa na tsohuwa ta kibarinta kenan a gina yaro kuma waye ko kai tsan kasance inda kake Allah na tare da kai a cikin nutsi mu yara sani ba cikin nutsi na wani tsanan na tabbakan misali cikin yan wani cikin hadisi na cikin hadisi ne misali wata rana na misali ka san duk inda Allah dutse ne dan bulu wasa dan bulu abin da ake bulbul da shi dutse ne musulmi a samun dutse ne musulmi dutse ne dutse ne musulmi kuma mulmulalle ce wallahi ya jima iya wasan bulbul da shi ana da shi kamar da ya take shi kwashe ta kwashe ne wani za a abin gudu ya ce kurin ran nan hikimar Allah kurin da aka mai wani bugun bugu wala ya tsage ya tsage ce wallahi da ya tsage tsutsa aka tana mutsi da ranka wallahi duk ina mulmule amma ga tana tana garan tana mutsi tsutsa a cikin kuma tana rayuwa duk ina zata mulmule da ruwa cikin rijiya da ruwa amma wala tsutsa akan dutse kuma tana race tana rayuwa da ranta Allah iya ya shaddata Allah ya san da ita haka nan an wasa mutum Allah na kada ba wata inda yake wani ya sama kinan ka samu ka kama kanka ka kama jikinka kai ka dan ka shiga daki ka yi kwana shikenan a to wannan shine tarbiyya islamiyya kai babban da yaron a san dai abin Allah ake tsoro kun ba abin zai iya zuwa wani wuri a bace ma Allah saka ma Allah kai in dar aka yi in saban Allah aka yi ba inda za a je a wani wuri a bace Allah da sani shi ne magana kenan duk abin da aka yi sama ko ƙasa Allah zai zo da shi wani daular mawazin kasa da yawon kiyama za mu ajiye ma'aunin adalci don wunin kiyama falatu zulum nafsun shai'a ba wanda za a zalunta ko da ba zalunta kowa komi wayan kada da suka alhabata min khardalin ko da kwatamcin yawunin ƙwayar komayya na wani aiki kai alata a taina biha alata gobe kiyama za mu zo da wannan aikin da kai wakafa bina hasibin malata mu malata mu sama kamar da sai bai bukata wani ta kamar da sai Allah san abin da kowa ya kata Allah kai mu cikin imani da ake na kwarai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته